أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من عذاب النار Allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi nashi mai tsarki muna fata ayoyi da za mu karanta mu dace da fassararsu Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma kamar yau ne za a rufe kuma kuma wannan shine zai kasance darasi na ƙarshe a cikin wannan wata na ramadana muna fata Allah ya karɓi ayyukanmu da muka yi gaba ɗaya saka mana da gidan aljanna kurakuran da muke ta yi yau da kullum ya Allah ka gafarta mana so za mu tashi kan aya ta 88 ko na'am
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين to wannan a cikin suratul anbiya daman tun farko mun ambaci cewa akwai kissoshi na annabawa kissa ɗaya har guda goma to wannan ita ce kissa na tara a cikin jerin wannan kissoshi da suka zo a jerin shine wato kissa na na annabi zakariya a daidai lokacin da ya ke neman magaci shine Allah yake ce mana wa zakariya shi annabi ka ambata musu kissan nan na annabi zakariya izna da rabbahu lokacin da ya kirayi ubangijinsa bi kaulihi cewa rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka bani ni kadai bila bila waladin ba tare da ɗaba wanda ya ni zai gaje ni wa anta khairul warisina kai ne fiyayyen masu gado ai albaki ba da fana ikalika kai ne wanda zaka wanzu bayan karewan halittanka duk da kai kai ne kadai zaka abin nan zaka wanzu kullu man alaiha fanun wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to wannan shine addu'an da annabi zakariya yayi Allah yace فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه mm, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا mm.
وكانوا لنا خاشعين Allah ya ce fasa jabna lahu sai muka ansa masa nida'ahu wannan addu'a da yayi da roƙon da yayi wa habna lahu ya haya muka muka bashi muka bashi ya haya eh waladan wato muka bashi da ya haya Allah ya ce lanaj Allahu min qabl samiya can cikin suratu maryam Allah ya ce ba a taɓa ambaton wani da wannan suna ya haya ba sai shine na farko wa aslahna lahu zawjahu muka muka warkar da matan shi eh bada aq- bada bada aqmiha bayan ciwon da take da shi ko kuma bayan ta zamanto wanda ba ta haihuwa aka warkar da ita ta dawo ta zanto za ta haihu eh innahum lallai su wato zakariya da matan shi waladuhu da ɗan shi yahaya kanu sun kasance yusari'una suna gaggawa shine yubadiruna suna gaggawa fil khairat wajen aiki na alkhairi ai ata'ati wajen yi ma Allah biyayya to kaga yin zuri'a ne ga baki daya suka kasance suna aiki na alkhairi din shi yasa yana da kyau kuma da akwai daɗi kaga dukkanin zuri'a na gida suna gaggawa wajen aiki na alkhairi kuma shi ma aiki na alkhairin koyarwa ne wato in yaro ya taso da shi zai ci gaba da yin sa to hatta dukkanin wayannan abubuwa na mu'amala na gaskiya din nan duka koyarwa ne ko ka koyar da shi intentionally ko kuma ya- ko kuma ya koya eh, ka koyar da shi kai tsaye ko kuma ya koya a wajen ka unconsciously eh in kai baba ka kasance mai gaskiya to kana karantar da shi wannan gaskiyan shi kuma yana koya a aikace to dukkanin su kanu yasari'una fil khairat wayad'unana suna roƙon mu ragaban wato suna masu kwaɗayi na fi rahmatina cikin rahaman a roƙon da suke suna roƙon mu ragaban wa rahaban kuma suna masu jin tsoro min azabina daga azaban wa kanu lana khashi'ina sun kasance masu kaskantar da kaskantar da kai gare mu ai mutawadhi'ina fi ibadatihim suna masu kaskantar da kai wajen bauta wayar usratul masaliya wannan ita ce dangi abun koyo a tayyiba wanda ke mai tsarki a samu da uba da uwa da ‘ya'ya kowanne na gari to wannan sai a yi godiya ma Allah a kai ya Allah ka taimake mu na inna hadhihi um والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين To wazkur ka ambata ya Annabi sallallahu alaihi wasallam kissan nan nana na Maryam wannan shine kissa na goma kuma kissa na ƙarshe cikin wannan littafi a cikin wannan sura ka ambata musu Maryam allati asanat farja wanda ta kiyaye farjinta eh fanafakhna fi fanafakhna fiha min ruhina muka yi huri cikinta daga muka yi huri cikinta min ruhina daga wato ruhi shine mala'ika jibrilu ai su nafaka fi jaybi dar'iha inda yayi huri cikin wato wuyan riganta fa hamalat bi isa ya ta samu cikin annabi isa Allah ya ce waje alnaha mun sanya ita maryam ita kanta wa banaha da kuma ɗanta su kasance ayatin aya lil alami ga talikai gaba ɗaya al'insu wal jinnu wal mala'ika mutane da aljanu da mala'ika gabaki ɗaya haisu waladathu min gairi fahalin inda ta haifi wannan ɗa min gairi fahalin ba tare da ba tare da miji ba to ka gani ita haka ta haifi sha nabi isa ba shi da baba mun gane ko sabanin abin da Yahudawa suke danganta shi ga Maryam suke cewa Yusufin Najjari shine wato mahaifin Annabi Isa wannan ƙarya ne Annabi Isa ya haife shi ba ba ba ba ba ba ba, ba mahaifi na'am wal maqsudu abinda ake nufi bi zikir hazil qissa da ambaton wannan qissa anan malam yace wallahu alam Allah shine mafi sani to min jihatil ibtila'i daga daga daga bangare na al-ibtila wato jarrabawa allazi usibat bihi maryam wanda nana maryam ta samu min wujudi waladi na daga samun da bila falin ba tare da ba tare da mahaifi ba tare da uba ba ma annaha tare da ita cewa ita nana maryam ta kana ta kasance min al-muharrarin wato daga cikin tsarkakakkun mata wanda aka kebance su li khidmatil masjid domin hidima wa masallaci allazina la yatazawwajuna wanda basu yin aure ma kwata kwata faqamat sai ta sai ta tsaya wato ta miƙe bi sabri da yin hakuri ala zalika akan wannan abin da ya faru din domin ai al'amari ne mai nauyi al'amari ne mai girma waya awwal imra'atin ita ce farkon mace in tasafat da zalika wanda ta taba sufantuwa da irin wannan kama yadullu alaihi isti'zari ummiha kamar yanda inda wuladati ha, kamar yadda mahaifiyarta ta nemi wato kiyayewan Allah gare ta lokacin da za ta haife ta, ba da nazari. Faƙala ta ce, Rabbi inni wa ba ta ha'unsa, ko, walaisa zakar kal'unsa, eh, wa inni samaitu ha Maryama, wa inni wa zuriyati ha mina shaitanin rajim, ta nema musu wato tsari. To haka nan ake so ga iyaye su dinga neman tsari ma ‘ya'yansu, suna nema ma ‘ya'yansu tsari daga a shaitanin rajim, wato shaitan wanda shike jefaffe, domin shi ne mai kunno duk wata wuta na masifa da ƙangarewa ga waɗannan yara ɗin. To ana so tun farko kai mahaifi ka dinga yi ma ‘ya'yan nan addu'a ya Allah ka shiryar da su. ya Allah ka shiryar da su hanya madaidaiciya, kai ai an haɗa da wannan kuma a haɗa da tarbiyya, to kaga sai kuma ga yanda na na Maryam ta zo ta samu kanta. Na'am, suna ma asaba bi suna ma asaba ibn ha sannan kuma abin da ya shafi ɗanta annabi rasul wato annabi wanda kuma manzo shine Isa alaihi salam. To fa fa duhrihima fa fada harahum Allahu an jami'in naqa'idi sai Allah ya tsarkake su daga dukkanin tawaya huna anan wajen bi qaulihi ta'ala inda Allah yake cewa wallati ahsanat farjaha fa nafaqna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin Allah ya tsarkake nana Maryam ya tsarkake Annabi Isa daga dukkanin wani matsala da za ta zo to fal mas'alatu min awwal al-amri kaga wannan mas'alan nan daga farko al'amari ila akhirih zuwa karshen shi min qubuliha ta inda ta karba ma ahrari tare da cewa ita an ajiye ta domin yi ma ala masallaci hidima wa tarbiyatiha da kuma da kuma abin nan wato tarbiyanta wa ibadatiha da ibadanta wa sauniha da kiyayewanta ga farjaha farjinta wa wiladatiha da kuma aihuwan da ta yi bila falin ba tare da miji ba, wa kalamu ibniha da kuma zancen da ɗanta zai yi bil mahadi wa kahlan, wato yana ɗan tsimman goyo, wa kahlan da kuma lokacin da ya zamanto ya girma, mun gane ko? Domin Allah maɗaukin sarki ya ce idan ta zo har ta haɗu da jama'anta, to ta yi nuni zuwa gare shi, ta yi nuni kawai zuwa ga ɗan shi zai kuɓutar da ita ya kuɓutar da kanshi. shi kenan aka zo aka ce an laki haza, ina ne kika zo da wannan, fa sharar ilaihe ta nuni gare shi, ƙalu kaifa na kallimu man kana bil mahaki, ta ga inda mahakin ya zo kenan. Ya za mu yi zance da wanda ya kasance na tsimman goyo, daga nan annabi Isa sai ya karɓi zance. Ƙala inni Abdullahi, ataniyal kitaba, ko? Eh, waje alani nabiya, waje alani mubarakan, aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiya shikenan sai ba su wannan amsa din to kaga wannan duka jarrabawa ne to duk wannan yana daga cikin jarrabawa eh wa takzibul yahudi fima fima ramawha da kuma karyata wannan na yahuda cikin abin da suka jefina na maryam da shi bi wasrati yusuf najjari suka ce Yusufin Najari shine baban Annabi Isa al-Abid wanda Yusufin Najari shi ma bawa ne mai bauta wanda ammi ha kuma wato dan amminta ne ma'ana kaga cousin ɗinta kenan wama katabat mul anajil da kuma abinda injila injila suka rubuta domin injila wato tana nan kashi kashi to abubuwan duk da suka rubuta suka danganta shi wato ga Annabi Isa da ita kuma kan tana na Maryam al-mawdu'a na ƙarya fi shu'unihima cikin sha'anin na na Maryam domin akwai rubuce-rubuce iri-iri, kulla hazil umuru, dukkanin wa'yannan al'amura wa majmu'iha da taruwansu min ma zikira wa malaye zikira da abin da aka ambata da ma wanda aka ambata ba, ayatin to su ne ayar da Allah yake cewa da ita da ɗantan nan ayatin bil alamina. Mun gane ko to wannan shine ayatin abubuwan da ya faru da Nana Maryam, abubuwan da ya faru da ɗanta annabi Isa wannan wato dukkaninsu ayoyi ne ga talikai su karanta su ji kuma su yi imani. Na'am, Malam ya ce fa Maryam to kage ita na Maryam lanta kun nabiyatin wato ba annabiya ba ce, izla nabiya unsa domin babu wata annabi wata kasance mace ba taɓa yin annabi da sunan mata ba ko ko mace ta zamanto annabi. walakin kissata sai dai kissanta da aka kawo anan kullaha dukkanin su tarju yana komawa ne ila nabi Isa alaihi salam zuwa ga annabi Isa dan na Maryam eh fa nasaba zikira ha sai dace da ambatan tafi siyaqil anbiya cikin ambatan annabawa ga baki daya li istimrar hayatul ummatil islamiyya domin wato tafiyatar da rayuwar nan na al'umma al'umma al-islamiyya eh bi amali ibn hamid da'wa da aikin nan na danta min da'awat wajen kira wal irshad da shiryarwa wa hamlul mushaqqat da kuma daukan nauyace nauyace ma kauni tare da kasancewan shi din nan annabi isa mahfuzan wato wanda aka kiyaye shi ne fi riayatul lahi na cikin kiyayewan Allah ta'ala madaukakin sarki o mu bi sura wannan ma shine ma abin da surar ta kunsa kiyayewan Allah ga annabawa da duk wanda ya shiga ziri irin na annabawa wanda ya kama aikin da'awa to yana tare da Allah Allah zai kiyaye shi duk inda yake zai shiga duk inda yake zai fita duk inda yake wato yana da kiyayewan Allah a kai shi kamar yadda Allah ya kiyaye annabawa da dukkanin masu da'awa wannan shine ma abin da surar take take karantarwa Allah ya ce summa aqaba ta'ala sai Allah ya bibiyantar ala jami'i ma taqaddama kan dukkanin abin da ya gabata bil garbil shamil wato da Algarab shine wato manufa a shamila cikakkiya da hazil isti'irabati ga duk waɗannan ƙissoshi da aka kawo sai ya ce inna hazihi ummatukum.
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون Allah ya ce inna hazihi ummatukum lalle wannan al'umma ta ku ai millatin wato wannan addini allati da a ilaiha al'anbiya wanda annaba suka yi kira zuwa gare ta almazkuruna wanda aka ambace su wa gairihim da wa'yansun su ma domin akwai wanda Allah yana cewa eh, mun labarta maka kissa na wa'yansu daga cikin annabawa sukan ma lan naksusum alayka ba mu labarta maka labarin su ba to dukkanin waɗannan ummatin wato addini ne wahidin guda ɗaya ayyuhal mukhatabuna ya ku wanda ake magana da ku ai yajibu ya zamanto wajibi an ta tamassaku ku yi riko biha da wannan kira bil quwwati da ƙarfi ku riƙe wannan addini ɗin da ƙarfi shine tsiran ku gidan duniya shine tsiran ku a gidan lahira ummatin wahida wato al'umma ne guda ɗaya alkaunikum ummatin wahidatan fil eh, ah, fil ardi lirabbin wa lirabbi- lirabbin wahidin wato ku al'umma ne guda ga kuma Allah wanda shike guda ɗaya bisa mai a samawal arbi da ƙasa, la ilaha gairuhu babu wani abin bauta koma bayan shi, wala ma'abudin suwahu babu wanda ake bauta mishi wanda ba shi ba. Duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba wannan ba Allah aka bauta ba, kuma shi kaɗai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya. Saboda haka kada ku haɗa Allah da wani wajen bauta, kada ku haɗa Allah har ma da son zuciyanku wajen bauta. kada ka yi bauta wani ya gani wannan shirka ne shi ma yawa ka yi bauta tsakaninka da Allah ka Allah ka tarahu fa idan ka kun tarahu fa innahu yaraka wa ana rabbukum ni ne ubangijin ku fa abuduni saboda haka ku bauta mini ai wahiduni ku kadaita ni dil ibadati da wannan bauta din da kuke yi gabaki daya saboda haka Allah kada yake bautawa ba a bauta ma wannan Allah na'am وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون To, ah, wata ƙaɗa'u bayan haka sai suka yi rarraba amrahum al'amarinsu bainahum tsakaninsu, ai, tafarraku suka rarrabu fi amri dinihim cikin al'amarin addininsu, muktalifina suna masu saɓani. Mun gane ko? Sai suka rarrabu suna masu saɓani, bi an sarar Yahudi Hizban, Yahuda sukan kasance runduna guda, wa Nasara Hizban runduna ma- ah, Nasara ma su ma ga su a gefe guda. wa fi kulli hizbin ahzabin cikin kowane kuma gefen shi ma akwai nashi yahudawa sun kasu kashi kashi nasara sun kasu kashi kashi wa fil islam haka nan ma cikin musulunci tafarraqal firaqu wato sai ga rarrabuwa nan ya shigo kashi kashi kashi kashi ko ina ya tafi mun gane ko eh bata zaba ri- rihukum Allah madaukin sarki ce kada ku rarraba in kun rarraba in kanku ya rarraba to ta zaba rihukum karfin ku zai zai- zai rabu eh, karfin ku zai tafi mun gane ko eh wa fil islam tafarraqa al-firaq wa saru shi'an kowa ya zamanto wato dangi dangi bi su'i sani'ihim saboda munin aikace aikacen da kowa ya sa a gaba a cikin musulunci aka samu rarrabuwan kai yahudawa sun samu rarrabuwan kai nasara sun samu rarrabuwan kai mu musulmai ma mu ma mun samu rarrabuwan kai amma Allah ya ce kada ku yi haka mun gane ko to kaga wannan babban al'amari ne babban al'amari kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin rauninmu wannan rarrabuwan kan kuma son zuciya ne eh amma ana so kai ya hada dawo alkur'ani da hadisati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wanda ya tabbata cikin alkur'ani a tabbatar da shi wanda ya tabbata cikin hadisi a tabbatar da shi sai ga kai ya haɗu koda kowa da sunan shi ko da kowa da inda yake kallo amma in dai za a yi aiki da alkur'ani da hadisi to za a haɗu amma in aka ajiye su aka ɗauko eh, eh, shawarwari na zuciya da shawarwari na kato ba za a haɗu ba ba za a taɓa haɗuwa ba yau kuma kowa yana da awan cewa shi ma alkur'ani yake bi kowa yana da awan cewa hadisin yake bi to mu tsaya akan waɗannan biyun sai mu haɗu amma aka sa commentary a tsakiya to shikenan ba za a haɗu ba kuma eh commentary shi yake rarraba mu kowa ya ce to shi ga abin da ya fahimta sabanin ma abin da ya zo cikin karatu ya Allah ka tsare mu malam ya ce um, wata ƙaɗawa amurahun wa fil islam ta faraka wa shi'an kullum to kowanne daga cikin wa'annan wanda suka rarrabu yahudawa nasara musulunci a cikin Yahudawa da wayanda suka rarraba a tsakaninsu, Nasara ma wanda suka rarraba a tsakaninsu, haka nan cikin musulman da suka rarraba a tsakaninsu to kullum ilaina raji'una gaba ɗaya, ilaina gare mu ne raji'una ake komawa. Kowa zai je ya tarar da abin da ya riga ya aikata a nan gidan duniya. Nan gidan duniya shine gida na aiki. Lahira kuma gidan ba da sakamako ne. Eh ba a wani aiki a gidan lahira ba a sallah can ba a azumi ba a zakka ba a aikin haji ba a alola ba a wanka eh can gida ne an ba da sakamako sai a je a huta ya Allah ka sa mutuwa ta kasance hutu a gare mu ya Allah ka sa wannan ibada da muka yi cikin wannan azumi ya Allah ka karba mana wannan ibada din ya Allah muna tawassuli da dukkanin ayyukan mu na alkhairi ka hada kan musulmai gaje daya ka tara kan musulmai waje ɗaya, ya Allah ka albarkaci musulmai, ya Allah ka albarkace mu duk inda muke, ya Allah ka kare mu, ya Allah wa'annan ‘yan uwanmu da suka fanɗare, ya Allah ka dawo da su kan hanya. Wa'yannan zalunci da ake yi a ƙasa mu koma ga Allah, Allah zai yaye mana shi, mu tsaya ga Allah mu yi addu'a Allah zai yaye mana wannan zalunci ɗin. Ya Allah ka ba mu shugabanni na gari, ya Allah ka ba mu shugabanni wanda za su yi gyara. ya Allah ka ba mu shugabanni wanda za su gyara ya Allah ka karfafi addinin ya Allah ka ɗayyaba zuri'anmu gabaki ɗaya ya Allah ka sa zuri'anmu su kasance abin kwatance wajen alkhairi ya Allah ka tara mu da wanda suka riga mu gidan gaskiya da mu da muke nan da wanda za su taho su same mu ya Allah ka tara ma gidan aljanna za mu tsaya a nan a wannan shekara kan aya ta casa'in da biyu kenan a cikin suratul anbiya ayoyi da muka karanta a cikin wannan azumi ya Allah ka ba mu lada kurakuran da muka tafka a cikin wajen fassara waɗannan ayoyi ɗin ya Allah ka gafarta mana duk da cewa mun yi amfani da littafi na mala abakar gumi wato radul azhan to akwai fassarori wanda tabbas za a samu akwai kuskure da yawa a ciki ya Allah ka yafe mana inda muka faɗa daidai ya Allah ka tabbatar mana da wannan ladan kuma ka ba mu ikon yin aiki da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh